نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه ذات شأن عظيم ومكانة سامية بل إن خطبه أحسن الخطب وأوفاها بيانا وأفصهها قولا وأتمها نصحا لأنه الناصح الأمين والمربي الحكيم بل هو قدوة الناصحين ورسول رب العالمين ومن هذه الخطب أيها المسلمون خطب خطبته المباركة في حجة الوداع بعرفات التي قرر فيها قواعد الإسلام ومجامع الخير ومكارم الأخلاق وذلك لما كان الحج خير مقام لنصح العباد وتعليم الخير إذ فيه يجتمع المسلمين يجتمع المسلمون ملبين نداء الله راجين خائفين وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يودعهم والمودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل إذ كان يقرر القول لعلي لا ألقاكم بعد آمي هذا روى الإمام مسلم وغيره من المحدثين وأصحاب السير هذه الخطبة وجماعها قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هامي هذا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضأ من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقلته, فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضاء ربانا ربا, عبد المت... ربا أباس بن العبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات فهذه كلماته صلى الله عليه وسلم في عرفات وهي في غاية النصح لأمته يحب الخير لهم ويسعى جهده في إيصاله إليهم ويحرص على هدايتهم ويحرص على هدايتهم إلى الإيمان ويكرهم الشر ويسعى في تنفيرهم عنه شديد الرأفة والرحمة لهم أرحم بهم من والديهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أيها المسلمون فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره ربه سبحانه ولحق بالرفيق الأعلى وترك ميثار وترك ميراث النبوة في كتاب الله تعالى وسنته عليه الصلاة والسلام وهي عصمة الأمة وهي عصمة الأمة من الضلال والبغي وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولا تزال الأمة بخير ما استمسكت بهديه واعتصمت بسنته وعملت بشريعته صلى الله عليه وسلم ولا يحيد عنها إلا هالك ضال وهو عهد نبينا إلينا في خطبته الوداع بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah muna godiya masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi hakan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne ko manzonsa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka ya uwana musulmi a wannan yini namu mai albarka yinin juma'a kuma wannan yini ita ce tara ga wata ga watan zulhijja ranar arafa ta wannan shekara 1433 idan ko meladiya yau muna takwas ga watan bakwai shekara ta da ashirin biyu. wannan khutuba za ta yi magana akan khutuban bankwana na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya gabatar da ita a irin wannan yini da muke tsaye yanzu a cikinta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu shekaru tara bai yi aikin hajji ba a shekara ta goma manzan Allah ce a shelanta cewa zai yi aikin hajji sayyidina jabir bin abdullahi ya ba da bayanin cewa sahabbai da dama daga ƙauyaku da birane daga yankuna daban-daban na nesa da na kusa suka yi cincirundo suka cika garin madina kowanne daga cikinsu yana fatan ya kwaikwayi manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi aiki irin aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to manzan allah ya fita aikin hajinsa kuma ya aiwatar da aikin hajinsa a cikin ababen da ya gabatar akwai khutuban da yi ta a ranar arafa ranar tar ga wata irin wannan yini kenan wacce ita ce ake kiranta wato khutubatul wada wato khutuba ta bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun sani cewa wannan rana ta arafa rana ce mai daraja kware da gaske baya ga kasancewan wato ga masu aikin haji babban rukuni ne daga cikin rukunni na aikin hajji arafa to sannan kuma wannan yini mun sani cewa a ciki ne Allah subhanahu wataala ya cika addinin musulunci kenan wannan yini rana ne da aka cika mana addinin musulunci aka cika mana ni'ima Allah subhanahu wataala ya aminta cewa addinin musulunci shine daya dayan addini kuma Allah ba zai karbi wani addini ba ranar tashin alkiyama koma bayan addinin musulunci hakanan ranar arafa shine Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da shi a cikin alqur'ani da ya ce wa shahidin wa mashhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi na al-Imam Tirmidhi annabi ya ce yawmu mashhud shine ranar arafa ranar halarta mala'iku suna halartar wannan yini alkhairai masu ɗimbin yawa suna halartar wannan yini sannan mun sani cewa ranar arfa tana da falalan azumtanta yana kankara zunubin shekara biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisin al-Imam Muslim da kuma riwayan al-Imamu Abu Ya'ala koda ko ta dace da ranar Juma'a kana iya azumtanta ita kadai ba kana nufatar ranar Juma'a bane kai kana nufatar ranar Arafa ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi hani akan azumtar ranar Juma'a ya ce sai dai in ta dace da wani yini da ɗaya daga cikin ku yake azumta to babu laifi a azumce ta to mu yau juma'a ko asabar ne in ta dace mana da ranar arafa za mu azumce ta a matsayin mana azumtar ranar arafa ba a matsayin mun keɓance juma'a da wata ibada ta musamman ba ranar arafa wato ita ce ranar yan tawiya ranar gafaran zunubai kamar yadda wani hadisi na al'imamu muslim ya zo babu ranar da allah ke gafarta zunubai ya yantar da bayi daga wutan jihannama kamar ranar arafa da haka yana da kyau mu fahimci wannan falalan kuma mu yi da gaske ganin an shigar da mu cikin wanda aka yantar da su daga azaba sannan ranan arafa ranan tauhidi ne ranan jaddada tauhidi ga Allah domin a ranan ne manzon Allah yake cewa mafificin abin da na faɗi ne da annabawan da suka zo kafin ni mun rika jaddada ma Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir duka waɗannan sakonni na tauhidi ne sabili da haka ne ma ya sanya babu ranar da aka ga iblis ya walakanta ya tozarta ya fusata yana cikin halin wahala da kakanika yi kamar ranar arfa kamar da al'imam malim ya roito a cikin muwafa da isnadi mursal to haka nan kuma ranar arfa rana ce ta addu'a domin manzan Allah ce ita ce mafificiyan addu'a da za a yi ta a ranar arfa to da haka duka dai waɗannan abubuwa da ire-irensu su ne suke ƙara ma ranar arfa ta goma shi ya sanya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gabatar da wannan bakan damin ba a cikin wannan rana kuma mun sani dai cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk khutuban da kaga ya yi kaga ya hau mimbari ya saki wani sako to wannan sako za ka ga babban al'amari ne za ka ga al'amari ne mai kima kwarai da gaske dama kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in dai wurin bayani ne to shine mafi kosar da bayani shine mafi fasahan bayani a wurin magana kuma shi ya fi fuskantar al'umma da alkhairi yayin da yake isar musu da wani saƙo salawatullahi wa salamuhu alai domin mun sani cewa shi ne mafi ƙololuwan ƙwarewa wurin iya nasiha shi ne abin koyin masu nasiha ma ga baki ɗaya domin shi ɗan saƙo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin waɗannan hutubobi da manzan Allah ya yi ita ce wannan hutuba da muke so mu kawo ta wanda ya ta a ranar arafa wanda a ciki ya tabbatar da ƙawa'idul islam waɗansu ginshiƙai na addinin musulunci ya tattaro alkhairai masu yawa ya tattaro bayani akan gyacce ɗabi'u saboda kasancewansa shi ne mafi nufatan al'umma da alkhairi ga baki ɗaya daidai lokacin da ya ribaci mutane sun taru a gabansa taron da ya fi ƙarfin taron hamsu salawat taron da yake ya fi ƙarfin taron sallan juma'a taron da yake ya fi ƙarfin taron sallan idi da mutanen garuruwa da yankuna daban-daban suke shigewa gari wannan taro ne babba taro na duniya mutanen farko da mutanen ƙarshe na duniya sun zo mutanen da yake laraba da waɗanda ba laraba ba suna wurin kowa dai yana da wakilci a cikin wannan babban taro wanda wannan taro da mutane da aljannu ga baki ɗaya kai har mala'iku ma sun halarci wannan taro shi ya sa ma Allah ya kira shi yawon mashhud so don haka a wannan rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi amfani da dama wanda malamai suke cewa kenan mai da'awa yana da bukato ya rika amfani da dama duk lokacin da ya ga al'umma ta taru ko lokacin da ya ga al'umma tana da kishi ko lokacin da ya ga al'umma tana da bukatuwa a yi mata bayanin wani abu to ta'khirul bayani an waqatil hajati la yajuz sai mai da'awa ya wuf yi amfani da dama ya isar da sakonnin Allah subhanahu wataala zuwa ga bayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi musu wannan bayani su kuma waɗannan musulmi a wannan lokaci suna masu amsa kiran Allah suna masu kwaɗayin rahamar Allah suna masu tsoron azaban Allah shi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ashe da wata manufa kuma a tare da shi duk da kasancewa ya fito musu da wannan manufar ita ce yana son ya jaddada musu cewa fa wannan aikin hajjin to daga nan fa kafin kuma baɗin Allah ya kai mu babu wani ta baba zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to shi yasa a cikin gurare daban-daban ba a wuri ɗaya ba da wannan ranar arafan da khutubobin da ya musu ranar mina da khutubobin da ya musu a kwanakin min ayyamu tashriq ya rika jaddada musu wata kalma la'alli la alqakum ba'da hanya ani hadha akwai yiwuwa jama'a daga wannan shekaran ba zan ƙara ganin ku irin wannan ganin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ta nana ta musu irin wannan kusan gurare uku ko hudu ya rika jaddada musu cewa akwai yiwuwan daga wannan shekaran ba za mu ƙara haduwa da ku ba salawatullahi wa salamuhu alaihi daga ko wannan kutuban da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi watanni uku kadai ya ƙara a duniya yayi intiqali zuwa ga ar-rafiqul a'la tsira da amincin Allah su tabbata gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan khutuba ga abin da yake cewa ya ayyuhan nasu manzon Allah ya ce ya ko cinciran dan mutane ya ko taron al'ummata isma'u qawli ku saurari zancen da zan gaya muku fa inni la adari la alli la alqakum ba'da ani hadha akwai fayyuwan daga wannan shekaran ba zan ƙara ganin ku ba to kenan yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ban kwana ne da al'ummansa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi ya ci gaba da cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ku sani cewa fa da jinananku da dukiyoyinku a wata riwaya cewa a arabakum da mutuncinku haramun alaikum haram ne akan ku ka hurmati yawmikum hadha kamar yadda kuka san wannan ranar tana daga cikin ranaku masu haramci masu alfarma fi shaharikum haza a cikin wannan wata na zulhijja mai alfarma fi baladikum haza a wannan gari na maka wanda ke da cike da alfarma manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya jaddada musu haramcin wato mutunci da haramcin dukiya da haramcin zubar da jini kamar yadda ka san garin maka yana da alfarma ɗoriya akan sauran alfarman da garuruwan musulmi suke da shi kenan ashe da mutuncin mutane da jinanan mutane da dukiyoyin mutane haramun ne ka ci su ɗoriya akan wato duk wata ɓanna da kuma mutum zini don haka wato haramun ne mutum musulmi ya nufaci jinin wani musulmi ko ta hanyar ya kashe shi ko ta hanyar ya ji masa ciwo ko ta hanyar ya sanya shi ya haɗari ko ya tuntuɓe ko wani abu mai kama da haka kaga ire-iren waɗannan bombs ɗin da ake akan hanya wanda yake cutar da al'umman musulmi to sai shugabanni sun ji tsoron Allah subhanahu ta'ala. irin waɗannan tulluwa tulluwa ɗin da ake yi an yi mana waɗansu a cikin garin nan ni dai a gabana mutanen da suka faɗi sun fi mutum bakwai a gabana kuma mun ɗaukaka maganan nan zuwa ga wanda ya dace amma har yanzu waɗannan tulluwa suna nan to haramun ne yin wannan domin zai zubar da jinin wani musulmi a gabana wata baiwan Allah ta faɗo a gabana a gabana masu babura da yawa sun faɗi so don haka har muka sanya wakilai suka je suka yi magana amma har yanzu yanzu ba a cire ba to manzon Allah ya ƙara jaddada cewa haramun ne ka zubar da jininka ko ka zubar da jinin waninka ko ka sabbaba abin da jinin waninka zai zuba ko dukiyansa ko kuma mutuncinsa manzon Allah ya ci gaba da bayani cewa ya jama'a ala kullu shay'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'un duk wani al'amari na jahiliyya to a yau din nan na sanya shi a ƙarƙashin tafaffuka na na take shi bi ma'ana na ɓata duk wani aiki na jahiliya duk aikin da ya ci karo da shari'an da na zo da shi jahiliya kenan sawa'un wannan aiki a cikin tadan yahudu aka samu ko a cikin tadan kirista ko a cikin tadan maguzawa ko kuma a cikin tadan al'ada na yau da kullum in dai ya ci karo da shari'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin aƙidoji da cikin zantuttuka daga cikin aikace-aikace manzan Allah ya ce mawudu'un duk na take shi yau na ɓata shi ga baki ɗaya za ka ga akwai abubuwa na jahiliya har akwai wani babban malami a sheik muhammadu bin abdullahab da ya rubuta littafi masailul jahiliya Allah ce khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya ya kawo mas'aloli kusan guda ɗari da wani abu duk tadodi ne na jahiliya wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya saba ma mutanen jahiliya amma dai a gurguje akwai waɗansu kamar kururuwan mutuwa yana daga cikin tadan jahiliya ko kuma sukan nasaban mutum yana daga cikin tadan jahiliya ko kuma mutum ya rika alfahari da nashi nasaban yana daga cikin jahiliya jama'a musulmi mu ne 'yan gidan sarauta kaza don haka mun fi daraja fiye da gidan sarauta kaza na rantse muku da Allah wannan jahiliya ne mu ne 'yar gidan alhazawa kaza darajar mu tafi yan gidan kaza wallahi wannan jahiliya ne ire-iren waɗannan abubuwan duk suna daga cikin jahiliya ko kuma a soke nasaban wani wayewa ne gidansu ma me suka zamo a wurinmu asali in ma an bi tarihi can can shekara 900 ai bayinmu ne to in kuma an yi lissafi a yau fa kila akwai wani malami na Allah a cikinsu kila akwai wani babban mutum a cikinsu duk an wuce wannan jahiliya ce wani lokaci sayyidina abubakar ya taɓa yin ma bilal kaga dai bilal bawa ne sayyidina abubakar ya siye shi yan tashi akwai lokacin da ya taɓa yin ma bilal wata kalma kalman kaman akwai nau'in kaskantarwa a ciki manzon Allah ya fasata ya ce sayyidina abubakar ya koma ya ba bilal haƙuri kuma shi ya siye shi a matsayin bawansa ya yantar da shi a ƙarƙashin addinin musulunci amma yau ya fusata bilal manzan Allah ya fusata da sayyidina abubakar ya ce ka koma ka je ka ba shi haƙuri to duka waɗannan abubuwa suna cikin jahiliya haka nan irin yadda za ka ga wani yana alfahari da saba mu shugabanci waye ai wallahi wani bai isa in bi shi ba shi ɗin me shi awa bai isa ba duk wannan yana daga cikin al'amari na jahiliya kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasta a cikin hadisan da suka zo a cikin sayan muslim ko kuma irin canfi da ake yi duk yana daga cikin tadoji na jahiliya ko kuma aduwa mai aduwa mutum ya ƙudurta a cikin zuciyarsa cewa in dai ka rabu da mai cuta kaza dole ka kamu da wannan cutan alhalin yaɗa cututtuka yana hannun Allah ne subhanahu wataala duk yana daga cikin al'amura na jahiliya ko kuma neman shayarwa ta hanyar taurari tauraruwa kaza ta bamu ruwa ga tauraruwa kaza wata kaza ya ƙi yin mana ruwa Allah kaɗai shi ke saukar da ruwa duk waɗannan suna daga cikin al'amura na jahiliya al'amuran suna da yawa amma kowane masallacin musulmi zai kyau a samu wannan littafi masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya kowane limami a masallacin shi ya samu wannan littafin ya sanya mu masallata ya karanta musu domin ya gane irin yadda manzon Allah ya baran baran da tadodi na jahiliya to shine anan manzon Allah ke jaddadawa yake ƙara jaddada cewa duk wani jini na jahiliya na ɓata shi wato irin kashe-kashen nan da ake yi a zamanin jahiliya in aka yi wasu kisa ce sai sun rama ko sai an biya su diya to duk wata diya da ba a karɓa ba duk wani jini da aka zubar kafin zuwan musulunci a yau na ɓata shi bi ma'ana babu wani sauran ɗaukan fansa kuma manzon Allah ce jinin farko da zan take in ɓata shi shine jinin gidanmu jinin ibn rabi'a shine Iyas bin Rabi'a bin Harith bin Abdul Muttalib gidan su manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama wanda aka kai wani dan wannan gidan aka kai shi wato wata kabila ta rene shi bani Sa'ad sai Huzail sai suka kashe shi sai aka ce to za a yi ta daukan fansa akan shi manzon Allah ce na bata wannan daga yau babu bin jini daga nan har tashin alkiyama manzon Allah ya fara kore na gidansu tukuna saboda ka gane kai ma na gidanku ba zai sha ba manzon Allah ya ci gaba da bayani wa ribar jahiliyyati mawdu'un duk wata riba cinikayya da aka yi gurbataccen cinikayya manzon Allah ce a yau din nan na bata shi yace riban farko da zan fara batawa shine riban gidanmu riban da Abbas bin Abdul Muttalib ke bada bashi da ruwa yakan bada bashin dubu goma in an tashi dawa a dawo mishi da dubu goma sha ɗaya ko dubu goma sha biyu manzon Allah ce duk wani wanda ɗan gidanmu Abbas bin Abdul Muttalib bai bashi bashi bai dawo da shi ba to in ka tashi dawo da shi ka dawo mishi da uwar kudin shi na bata wannan riban a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke wannan haka nan manzon Allah ya jawo hankalin al'ummansa ya ce fattaqullaha fin nisa ya ku mazaje ku ji tsoron Allah cikin al'amarin matayi ku ji tsoron Allah cikin al'amarin matayi fa innakum akhadtumuhunna bi amanillahi kun karbi matayen nan daga hannun iyayensu bi amanillahi cikin amincin Allah a wata riwaya bi amanatin lahi da amanar Allah subhanahu wata'ala Allah ne ya ce a baku aure kuka aminta suka aminta aka je aka yi khutubatul haja sannan mai ɗaura aure ya ce a ƙarƙashin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na aurar maka da abin walici na wanci kai kuma ka ce na karɓa aka yi muku addu'a to ka karɓe ta kenan da kalman Allah kuma kun halasta farjojinsu da kalmar Allah manzon Allah ce to ina tsoratar da ku Allah akan al'amarin matayi da aka ya ƴan uwana musulmi maza cikin hudubobin da manzon Allah ya yi na bankwana da al'umma ya ja hankalinmu akan mu kiyaye alfarman matayi mu kiyaye alfarman matayi al'imamun nawi da yake sharhin wannan hadisin yake cewa lalle lalle maza su tsoraci Allah su kiyaye alfarman mata da suke aure ya ce na tattaro hadisai masu ɗimbin yawa a cikin riyadu salihin wannan a cikin sai musulun yake wannan sharhi ya ce a cikin riyadu salihin na tattaro hadisai masu yawa da nasoshi wanda suke bayani akan kiyaye alfarman mata da wasiya ga mata da irin haƙoƙan da Allah subhanahu wataala ya dora na mata akan mazaji to da haka manzon Allah ya ƙara jaddada mana wannan mataye an halicce su daga karkataccen awazani kar ka taɓa tsammanin mace ta tafi maka ɗari bisa ɗari kai ma in aka auna da yadda kake mu'amala da wani haka nan zaka ga ɗabi'un kai ma dai ana haƙuri da kai kai ma haka zaka yi haƙuri da wannan yarinyar da kaje ka ɗauko su ka rabota daga hannun iyayenta kai haƙuri da ita ka ciyar da ita kamar yadda a cikin hadisin ya bayyana ya ce ku ciyar da su ku tufatar da su ku ba su masauki gwargwadon abin da shari'a ya sani ba a ce sai ka je ka ci haramun domin ka burge matanka ba ba a ce sai ka je ka yi fashi da makami ko ka yi kidnapping saboda ka burge mace ba ko kuma a ce tilas sai kayi mata kayan daki iri kaza a abil ma'ruf manzon Allah ce abin da yake dai ba yabo ba fallasa gwargwadon karfinka abin da ake so ka kiyaye kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakum alaihinna alla yuti'ina furashakum ahadan takrahunahu kuna da wani babban haƙi a wuyan matanku kada matayenku su shigo da wani cikin gidanku wanda kuke kyama malamai suka ce wannan ko koda muharraminta ne in ta tabbatar da ba ka son ya shigo maka gida haramu ne ya shigo maka gida ko wani ɗan uwanta ko wata ƙawarta mace kenan ko kuma wani ajinabi can wani mutumin waje haramun ne duk wata matanka ta fahimci ko take da zaton cewa ba za ka so ba in ya shigo gidanka to haramun ne a shigo da kai a shigo da shi wannan gida naka manzon Allah ce idan suka yi haka fadribuhunna darban ghayra mubarrahin kuna da daman da za ku duke su amma dukan da ba zai karya kashi ba ba zai zubar da jini ba ba zai ta da fata ba waɗannan sharaɗai guda uku ba zai karya kashi ba ba zai fitar da jini ba ba kuma zai ta da fata ba duka ne dai wanda za ka nuna mata na fusata cewa yau ta yi abin da ba daidai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayanin cewa to jama'a ku fi sani na bar muku wani abu wanda in dai kun rike shi kamkam to wallahi ba za ku taɓa bacewa ba manzon Allah ce shine na bar muku littafin Allah na bar muku littafin Allah in aka ce littafin Allah ya hada da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da haka Qur'ani da sunna kamar yadda suka zo a waɗansu ruwayoyin su ne abin da yake in dai mun riƙe kamkam to ba za mu bace ba ba za mu taɓe ba ba za mu halaka ba sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ƙara da cewa to jama'a ku fa sani cewa za a tambaye ku akai na ranar tashin alkiyama fa ma za antum qa'ilun wata irin amsa za ku bada idan Allah ya ce tambaye ku a kaina idan aka zo aka ce ka bada wani comment akan annabi sallallahu alaihi sallama me za ku ci qalu sai sahabbai suka ce nashhadu annaka qad ballaghta suka ce wallahi ya manzon Allah za mu bada shaida a gaban Allah cewa ka isar da sako wa'adaita ka bada abin da ke kanka wa nasahata ka nufaci al'umma da alkhairi fa qala sai manzon Allah ya ce bi isbihi sababa ya daga yatsan shi wannan manuniya zuwa ga sama zuwa ga sama haka yarfa'uha ila sama yana daga ta zuwa sama wayan kutuha ila nas yana nuna ta kasa yana Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad sai da shaidar da Allah so uku akan ya Allah ka shaida wannan kalmar da suka faɗi ashe mutanen kirki idan suka ba da shaida akan ka to Allah na shaida kuma Allah yana rubutawa shi yasa kada ka taba yadda mutanen kirki su mummunan shaida a kanka kaga dai manzon Allah ne sabai na kasa da shi amma ga kuma shi yau shaidan sabai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nema a wurin Allah subhanahu wataala da haka duk abin da mutanen kirki za su bada shaida a kanka to da shine Allah subhanahu wataala zai maka hukunci to wannan shine karshen wannan khutba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da ita a ranar Arafa to da haka jama'a musulmi mu fai nazarin wannan khutba mu bibiyi sharhin da malamai suka yi mata da irin bayanin ta da al-Imam Ibn Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad ya kawo wannan khutba kuma yayi ta'aliki haka nan al-Imam Nawawi da sauran malamai masu sharhin hadisin sun yi sharhin wannan hadisi sun kuma yi sharhin wannan khutba sun fitar da alkhairai da albarkatu da darussa da fa'idoji da za a dauka daga wannan khutba ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rana irin ta yau ranar arafa a hajjinsa ta bankwana bi abi ho ummi salawatullahi wa salamuhu alaihi da haka ya musulmi muna fatan Allah ya mana muwafaka Allah ya dacar da mu da dukkan alkhairin da ke wannan yini da sauran yinnan da suka zo kafin wannan yini Allah ya datar da mu da alkhairi da albarkan da zai zo a kwanakin da suka rage mana a rayuwarmu ya Allah maɗaukakin sarki kai mana kyakkyawan jagoranci Allah kai mana kyakkyawan jagoranci Allah ka ɗora mu akan daidai Allah ka raba mu da miyagun aƙidu Allah ka raba mu da miyagun ɗabi'u Allah ka raba mu da miyagun zantuttuka ya Allah ka ɗora mu akan tafarki madaidaiciya ya Allah ka rayar da mu akan shari'a ya Allah ka karɓi rayuwar mu akan shari'a gobe kiyama ya Allah ka tada mu a sahun shiryayyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata dangane da al'amarin fatun layya lallai kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa qamatu sunna tana da bukatun waɗannan fatu saboda a ci gaba da aikace aikace na alkhairi da aka ɗauko shekara da shekaru kusan shekara shida kenan ana waɗannan aikace aikace na alkhairi kuma kamar yadda ne bayani cewa garin zaria a shekaru biyar su ne suke yin na ɗaya wurin sadaukar da waɗannan fatu mun lallashi masallatai da makarantu da suke karɓan fatu daga ɗaiɗaiku su yi haƙuri da shi wannan maslaha ce ƙarama idan ka auna ta da irin abin da za a cimma idan an karɓi waɗannan fatu an gina jami'o'i an yi mana an yi mana an tattala mana talbijin na manara da rediyon manara an yi da'awoyi a cikin gida da ƙasashen turawa wannan abin babban al'amari ne maslaha ce ta duniya ga baki ɗaya mai haƙuri da ƙaramar maslaha muna son mu ɗanyi fentin masallaci muna son mu gyara bayin masallaci wannan a sadaka na yau da kullum da muke karɓa duk za mu iya yin wannan amma fatun layyan nan don Allah mai haƙuri mu bar mu ƙungiyar jama'atu Isra'il bida ya kamata sunna sannan kuma an kwadaitar akan don Allah duk wanda ya layyan nan a gaggauta kawo fatan saboda in ba haka nan ba fatun sukan lalace idan kuma babu daman da za a kawo to a gidanka ka buɗe wannan fatan ka samu gishiri ka zuba a gefe gefen kuma ka zuba a tsakiyan kafin lokacin da za ka samu amintaccen da za ka bashi ya sadar da wannan fatu zuwa ga inda ake kaiwa wannan masallaci shine babban cibiyan da ake tara waɗannan fatu a cikin garin nan gabaki ɗaya amma akwai waɗansu masallatai da waɗansu wurare daban-daban da aka fitar cewa ana iya kai fatun can wurin to idan ka samu amintacce abin da yasa na kawo wannan saboda an yi mani ishara cewa satin da ya gabata na ce lallai ka ce a baka receipt saboda kar ka ba wani fatu guda biyar shida bakwai takwas ya ce maka na kai liman ya ce alasaka da alkhairi nan ko bai kai ba to ka nemi a baka receipt to an yi min tambihi akan cewa rasidan ba sa kaiwa wani lokaci akan kawo rasidan da yake kamar wannan shekaran duka duka rasidan ba su wuce biyu da wani abu ba mu kuma a zariya mukan tara fatu sukan kai dubu hudu to kaga babu yadda za a ce a bada raside ga kowace fata to abin da muke fata shine ka tabbatar da wanda za ka aika amintacce ne sannan inda aka kai din a tabbatar da an ba da shi a hannu nagartacce mai aminci wannan shi ne tambihin da ya kamata a yi kuma don Allah a kawo fatun da wuri kuma a taimaka da addu'o'i akwai kuma rasu ɗaya da nake jin ake bada na ɗari ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya wanda yake yana iya zama sadakatun jariya ga iyaye ko wani abu mai kama da haka to da haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka Allah ya dace da mu zuwa ga daidai Allah subhanahu wata'ala ya karɓi sadakokin mu Allah ya hore mana Allah ya yassare mana Allah ka ƙara albarka a dukiyar da ka bamu Allah ka shirya muka shirya mana zuri'anmu Allah ka getta mana matayenmu Allah ka getta mana matayenmu Allah ka shirya mana samarinmu Allah ka tarbiyantar da ƙananan yaranmu dattawanmu Allah ka yi musu albarka shugabanninmu Allah ka ja hannayensu zuwa ga dukkan alkhairi Allah ka kama hannayensu daga kurakurai ya Allah malamanmu Allah ka yi musu muwafaka Allah ka taimaki al'umma ka taimaki addini da lafiyansu da rayuwansu Allah ka tsare mana imaninsu Allah ka ƙara musu haske da yalwa da buɗi Allah maɗaukakin sarki ka ce muke ɗaliban ilimi ya Allah masu buƙatuwa na alkhairi ka fi musannin su Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi abinda muke tsoro na sharri Allah ka amintar da mu Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk